بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan aji namu na fasl shekhi al-albani lil-usul daga makarantar darul hadith salafiya da ke zaria a nigeria makarantar mala albani zaria allah ubangiji gafarta masa a inda muke yin karatuttuka daga littattafai mabambanta a yau wato wannan yammaci na juma'a wanda shine yammacin 13 ga watan shawwal hijira da shekara 1441 wanda ya dace da ranar 5 ga watan june a lissafin miladiya na 2020 za mu yi karatu insha Allah daga littafin al-madkhal ila dirasati ilmi al-jarhi wa ta'dil na Abdul Majid Al-Ghawri Allah ubangiji saka mai alkhairi wannan shine darasi na 155 cikin jiran gidan darussa waɗanda muke recording din su insha Allah za mu tashi a shafi na 481 inda malai yace sabi'an littafi na bakwai cikin jiran gidan littafai waɗanda aka rubuta su don yin wato tarjama ga littafan al-kutubu sita al-usul shine littafin umdatul ulama al-akhyar fi tahriri ulumil akhbar na abul abbas ahmad ibn sa'ad al-askari mala yace wannan littafi sunan shi umdatul ulama umdatul ulama al-akhyar fi tahriri ulumil akhbar malamin da ya rubuta shi sunan shi al-imamu al-hafizu abul abbas ahmad ibn sa'ad ibn muhammad ibn ahmad al-askari wani daga cikin ɗaliban al-imamu ibn asakir al-dimashqi da abu hayyan an-nahawi al-imamu zahabi ya san wannan malami ya zauna tare da shi ya mai tarjama a cikin littafin shi al-mu'jamul mukhtassu bi a inda yake ba da labarin cewa wannan malami abul abbas al'askari ya kwafe littafin tahzibul kamal da hannunsa sannan ya karanta alkur'ani da dukkanin abin nan wato harafi bakwai wannan malami al'andara shi allah ya gafarta mishi yaro shekara ta ɗari bakwai ne da hamsin daidai yau kamar shekara ɗari shida kenan da casa'in da ɗaya Allah Ubangiji ya gafarta masa suna littafin nashi kenan umdatul ulama al-akhyar fi tahriri ulumil akhbar littafin malam yace wa huwa mukhtasar tahdhibul kamal lil mizzi ya takaita littafin tahdhibul kamal ne na al-imam al-mizzi din can zakarahu haji khalifa fi kashf adh-dhunun haji khalifa ya ambaci wannan littafi a cikin kashf adh-dhunun bi unwan al-umda fi mukhtasari tahdhibul kamal wal atraf wa huwa makhtut littafin bai gushe ba a matsayin rubutun hannu sai malam ya ce saminan littafi na takwas shine ikmalu tahzibi al-kamal fi asma'ir rijal lil hafizi ala'uddin ibn qulayj mughultai al-hanafi المتوفى سنة 62 بعد المئة السابعة للهجرة wannan kuma sunan shi kenan littafin ikmalu tahzibil kamal في أسماء الرجال نال الإمام الحافظ علاء الدين مغضاي بن قليج wannan malami mutumin ƙasar turkiya wanda suka ce ba turki ne turkiyun musta'arab kamar yadda zarkli yake fada ya ce kuma na kada wanda ya kai matuƙa wajen iya zaƙulo gyare-gyare da kurakuran mutane al'imamu mugultai ala'uddin mughultai babban malami ne yana da littafai kamar da malam mai littafin al-mukhsiru na mai tasnifi ya ambata cewa sun fi guda ɗari littafai kala daban-daban akwai sira akwai shirin sahih bukhari akwai littafai kala daban-daban al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin ad-durarul kamina fi a'yan al-mi'ati thamina ya iya mashi tarjama mai kyau kwarai da gaske bayyana cewa yana da yawan karance-karance da naƙadi da duba littafai da abubuwa iri daban-daban an haife shi a shekara ta 689 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ne a shekara ta 762 kamar da aka ambata anan da rasuwar sayo shekara 600 kenan da 79 al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar a cikin addurar din da ya ambata cewa rasuwarsa ta faru ne a ranar 24 ga watan Sha'abana na ita shekara din ta 762 Allah ubangiji ya gafarta musu gabaki ɗayan su yace wa huwa huwa zailun ala kitabil Hafiz al-Mizzi wannan ƙari ne shi mugultai ya yi a kan littafin almizzi ai wato tahzibul kamal kenan wa qad zakara mughtai fi muqaddimati kitabihi an istidrakahu hadha la yanqus min qimati kitabil mizzi wa ahmiyati ya ambata a cikin muqaddimarsa cewa wannan istidraki da wannan kare kare da yayi baya rage darajar littafin almizzi ko kuma muhimmancinsa wa qala yake cewa mu'taqadi allau kana shekhu hayyan rahaba bi hadhal ikmal abinda nake kudircewa shine da a ce yana raye shi ibnu shi shi al-mizzi to da yayi maraba lale da wannan ƙari da nayi wa qad ashara ila azamati kitab al-mizzi wa manzilatihi yayi nuni zuwa ga darajar littafin mizzi da kimar sa a cikin ilimi thumma akhadha alayhi jumlata umurin sannan yayi wasu gyare-gyare min abraziha daga ciki akwai abu na farko zikruhu ashiya la hajata ilaiha yace al-Imam al-Mizzi yana ambatan wasu abubuwa waɗanda babu bukata ambatan su ire-iren su shine kaman mene yace mislul asanidi allati yadhkuruha min babil uluwi aw al-muwafaqati aw nahwu dhalik kaman isnadoji da shi Mizzi yake kawowa dan ya nuni zuwa ga muwafaqa ko uluwi cewa yana da isnadi mai gajarta ko ya gamu da wane daga cikin waɗannan da zawahir na isnadi da aka sani ya ce abu na gaba da shi mughulta ya kawo ya ce zikirhu da tarjamatin nabawiyya wa akhadhuhu mu'zam ma zakarahu fiha wa akhadhuhu mu'zam ma zakarahu fiha min kitabi abi am abi umar ibn abdul bar cewa sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo ba muhallin ta bane kuma musamman duka ya kwafo mafi yawan abubuwa ne daga cikin littafin ibn abdul bari na ainihin wato al-istiab kenan wa iradu ba'd akhbar al-mutarjimina mimma la yanfa'u fi bayani ahwalihim a cikin labaran wasu waɗanda aka yi tarjama ya kawo wasu abubuwa waɗanda babu amfani ba su da amfani a wurin tarjama ya kawo wasu abubuwa waɗanda a wurin tarjama ba su da wani amfani a cewa shi mugultai kamar wato wanda fi bayani ahwalihim fi tawsiki wa tajrih ba su da amfani wajen bayanin halayen mazaje game da amincewa da su ko rashin amincewa da su محاولة المزي استيعاب شيوخ صاحب الترجمة يا sake cin gyaran mizzi wajen cewa kokarin da mizzi yayi na dole sai ya kawo gabaki daya malamai shiyukh sahibu tarjama war ruwat anhu da masu riwaya daga gare shi wannan abin da mizzi yake na kokarin sai ya istiqsa'in waɗanda suka ruwaito hadisi daga wurin malamin da yake tarjama da waɗanda malamin ya yi riwaya da gare su a ganin mugulta wannan wani abu ne wanda yake taklifi ne ya ɗaura wa kanshi wanda ba zai yi ba ma annal ihadata bi zalika muta'azzira la sabila ilaiha tare da cewa iya gano wannan abu ne mai wahala wanda babu yadda za a iya ganowa musamahatul mizzi musamahatul mizzi لصاحب الكمال في بعض المواضع التي لم يرد عليه فيها mizzi ya yi shi a malam mai mugulta yana ganin mizzi ya yi sassauci ma al-maqdisi mai asalin alkamal din bai mai mashi da martani a wuraren da ya kamata mai mashi ba wa hadha wa qattala khasa manhajul ikmali fi ma manhajin shi mugultai ya takaitu ne akan abubuwa masu zuwa abu na farko tarku naqdil muqaddima wal ibtida'i bil asma'i mubashara bai maganar komai akan muqaddimar ba ya dai takaitu akan sunaye kawai da su ya fara aure da ismal mutarjam lahu kama zakarahu al ya kawo sunan mutumin da yake yi ma tarjama kamar yadda mizi ya kawo shi a cikin tahdhibul kamal ثم أورد, بت... أورد تعليقاته على الترجمة سألنا نسيكم يكاو قارك عرن دي أكن ترجمة وتتكون هذه التعليقات من نقول كثيرة عن المصادر السابقة waɗannan wato ta'alikaɗin da yake yi to yana yin su ne ta hanyar ɗaɗɗebowa da yake yi daga wasu tuwasan bayanai da suka rigaye shi a ada ta daƙiƙa jami'i an nususin lati aure da halin ziyu fi kitabi ya tsaya ya ƙara tsara ya yi tsari mai kyau na maganganun da mizzi ya kawo a cikin tahzibul kamal وتكلم على أدنى اختلاف في نقله كما يكن يمغانا أكن دو وتمثلا كمن قرنتنتا وتتشافي آه النقل واتو quotation كوناب عني بإيراد المزيد من التوثيق والتجريح ya ba da muhimmanci wajen kawo wasu maganganu da suke ƙara tabbatar da suka ko adalantar da masu riwaya waraja ila masadira kasira jiddan kuma ya yi koma zuwa ga manazarta mai yawa kwarai da gaske عني بضبط كثير من الأسماء والأنساب وأورد ما يوافق المؤلف وما يخالفه في هذا الباب يا يويت كاو مغنغنو أكن وصل سوناي da nasabobi kuma ya kwararo abubuwan da za su dace ko su saba wa ra'ayin da shi ne zai tafi a wannan waje mu'tamidan fi zalika ala adadin ala mu'tamidan fi zalika adadin kabiran min al-masadir yana mai dogaro da littafai da dama a nan din ma استدرك على المزي بعض ما فاته من المترجمين وأكثر ما استدرك عليه في التمييز يا قارا يا رسكد waɗansu mutane da dama waɗanda mizzi bai magana a kansu ba musamman akan sunaye na tamyizi da mizzi ke kawowa malam yace tubi alkitabu bi tahqiq al-ustaz abi abdurrahman adil bin muhammad wal ustaz abi محمد أسامة بن إبراهيم في مكتبة الفاروق الحديثية بالقاهرة عام 2001 شكرة دبوبيو دقاء أكسر القاهرة أكبر قوانا لتافي لتافي نيمي كما قريدة قشك والله تعالى أعلم ما لن يتشي تاسعا للتافي نترى مختصر تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي بكر ابن أبي المجد عماد الدين الحنبلي السعدي الدمشقي ثم المصري المتوفى آآ سنة أربع وثمانمائة سي ون مالمي من سنة أبو بكر ابن أبي المجدي إماد الدين الحنبلي السعدي الدمشقي المصري وانده يلتافي يسامي سنة مقتصر تهذيب الكمال في أثناء الرجال يارس شكات داري تقوص دا خدو كما شكرا watan kamar shekara 637 kenan ذكره ابن العماد في شجرات الذهب وهاجي خليفة في كشف الظنون ورنا malamai guda biyu ibn al-imad al-hanbali da haji khalifa duka sun ambaci wannan littafi a cikin littafin su ibn al-imad a cikin shajaratu zahabi kenan shi kuma haji khalifa a cikin littafin shi mai kashfu zunun an asamil kutubi wal funun to sai littafi na goma mala yace ikmalu تهذيب الكمال للمزي لأبي حفص سراج الدين سراج الدين عمر بن علي المصري المعروف بابن الملقن حكما للتافينا نقوم شني تهذيب إكمال تهذيب الكمال نا سراج الدين ابن الملقن babban malin wanda aka haife shi sori ya rasu kai a shekara ta ɗari takwas da hudu kamar shekara ɗaya suka rasu kenan da ibn abdul majdi shekara ɗari shida yau da talatin da bakwai ibn hajirin ya ba da labarin cewa rasuwarsa ta auku ne a daren juma'a sha shida ga watan rabi'un al'awwal shekara ta ɗari takwas ɗin da hudu babban malami ne sanadiyar rasuwarsa kamar da aka ba da labari a cikin littafin addau'ul lame na al'imamu sakhawi shine littafai ya tara ya tara littafai ba 'yan kankani ba duk inda ya ji an yi rasuwa wani malami ya rasu idan za a ce da littafai zai je ya ta siya yana tara littafai ba ji ba gani to sai Allah ya jarabce shi da gobara akai gobara a gidansa littattafan nan suka kone mafi yawan su suka kone to wannan sadma din wannan shock din shine ya taiman mishi da ciwon zuciya bayan kuna littafan nan bai sake zama cikin hayyacinsa ba hasali ma ɗansa ya tarsasu zuwa ga ya kulle shi a gida ya daina fita saboda sai ya zama kamar ya motsu ko ya zautu kamar hankalin shi ya gushe daga jikin shi kusan shekara guda bayan wannan gobara da ya yi ana kulle shi ne ana muraƙabar rayuwarsa ‘ya'yan shi da sirkan shi da ɗaliban shi suna ta kula da shi kamar wani mara lafiya haka ya shiga cikin depression daga nan kuma Allah subhanahu ta'ala ya mishi rasuwa Allah ubangiji ya gafarta mishi amma dai babban malami ne cikin manyan malamai sunan shi kenan Umar ibn Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullahi ana mishi lakabi da Sirajuddin ana ce mishi ibn al-Mulakkin saboda baban shi ya rasu tun yana dan kankani jinjiri kankani mai shan nono baban shi ya rasu sai uwar shi ta auri wasiyi wanda uban yayi wasiya abokin uban malami ne malami ne yana da mulakkin ne na ka ce mulakkin kamar yanzu a ce malamin makaranta allo wanda ke koya ma mutum ta da baki sun shi suke cewa mulakkin wato wanda yake lakkana wa mutum alkur'ani da wannan malami a sheikh isa sai ya auri uwar kuma ya rike ɗan ya mishi riko mai kyau kuma allah ya bashi dama ya zama babban malami ya taso a wannan maraici din ba dan kankani ba an haife shi kamar yadda ɗazun na suna ambata abin ya guje mini alhamdulillah na tuna shi ne shekara ta 723 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama asalin iyayen shi yan andalus ne suka suka zama da shi a ƙasar misra ya ji karatu a gun badruddin ibn jama'a da at-taqi subki sannan ya yaya malamai da dama su makarizi su ibn hajirin su sifta ibn al'ajami duk waɗannan ɗalibansa ne haka wancan mugultai ma malamin shi ne yana da ijaza daga mizzi ya gamu da jarabawai iri daban-daban a rayuwarsa karanta littafin imba'ul umar fi akhbarul umar na ibn hajirin din da adrul kamina da da'ul lami Allah ya ba shi wadata da samun abin hannunsa sannan kuma ya shiga jarabawa iri daban-daban kuma malamai sun yi gaba da shi ya yi fada da malamai sun yi fada da shi ba dan kankani ba har wasu suka dinga mushi sharri akan cewa littafan shi ma na ƙarya ne na sata ne idan ya je ne ya ya siye littafai sai ya canza sunayen wasu tun da ba a san su ba ya sa sunan shi wallahu alam sun mai sharori iri daban-daban dai musamman daga cikin abin da suka dinga kafa hujja da shi shine cewa idan yana jawabi a makarantar shi ba a jin irin ilimin da ake ji a littafinsa to wannan kuma wani abu ne da Allah yake mutane baiwa ne akwai malamin da jawabin shi ya fi rubutun shi wani rubutun shi ya fi jawabinsa kaman ibn abdulhadi shi kuma safadi ya ba da labari a cikin alwafi bil wafayat cewa ibn idan ka tambaye da kamushin ya fara maka jawabi da baka sai ka ji kamar jiye jiye gama bincike akan mas'ala haka ya ce ni na zauna da shi na mai tambayoyi na ji irin wannan jawaban daga bakinsa to kaga kuma littafan shi suke suma da wannan matanar haka ibnu taymiya shi ma haka ibnu al-qayyim to amma akwai malaman da su kuma bakin su ya fi littafin su kamar ibnu al-jawzi akwai kuma wanda littafin shi ya fi bakin sa to shine kamar irin wannan ibnu al-mulaqqin kamar kuma al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi khatib al-baghdadi yadda yazo a cikin tarihin sa ba ma ya so kamar tambaya kace ya amsa maka yau yau dinnan sai kama fada ya fi son sai ya je gida ya nazari sannan ya fito ya magana da haka malamai kowa da irin baiwa da Allah yake mishi wani Allah ya mishi da yawa wani Allah ya mai kaɗan wani Allah ya haɗa mishi baiwa mabambanta ga su nan dai wallahu alam Allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗaya a takaice ibn mulaki wannan tafi na shi makhtut ne har yanzu rubutun hannu ne sai kuma zaidu al-kashif fi ma'rifati asma'i rijal al-kutub as-sitta lil-zahabi akwai zaidu al-kashif alkashif na limamu zahabi da muka je a baya to akwai dan gidan iraki waliyuddini abu zur'a kenan abu zur'a ake ce masa shine ya masa zail sunan shi ahmad ibn abdurrahim ibn al-husayn baban shi abdurrahim ibn husayn shine al-hafiz al-iraki babban malamin nan wanda asalin shi mutumin kasar iraki ne ya dawo ya zauna kasar misra an haifi waliyuddin al-iraki wato abu zur'a shi malam dan malam din an haife shi ne shekara ta 662 sannan kamar yadda aka ba da labari a cikin imba'ul gumar shi ibn hajar ya mai tarjama ya ce bayan mursawar baban shi ya rike karantawar babansa ya rike ainihin matsayi mai yawa sannan ya yi alƙalanci bayan shekara guda kuma aka sauke shi sai ya rasu a watan ramadana na shekara ta 826 kamar shekara 615 kenan a yanzu littafin shi din an buga shi to bi'a bi tahqiqil ustaz buran abdanawi a darar kutub ilmiya kasar beirut a 1986 wannan a take kenan kwarai game da shi walidi ne abu zur'a akwai tarjamarsa a cikin imba'ul gumar din na shi ibn hajar Allah ya gafarta musu gaba kidansu sai kuma nihayatu sul fi riwatil usul na al-hafiz abul wafa burhanuddin al-ma'ruf bis-sibt ibn al-ajmi wane mutum المتوفى سنة واحد واربعين بعد المئة الثامنة للهجرة الإمام السبت بن العجمي سبت بن العجمي ونكا سرقم مالمين جماعة wanda bai gaza ibn hajirin ba a karatu abokin ibn hajirin ne sa'an sani tare suka yi graduating tare suka rayu to amma shahara da ɗaukaka Allah ya fuwace ma ibn hajirin fiye da shi babban malami ne tarjamarsa tana nan wafiya mai kyau kwarai da gaske a cikin addu'ullah na ina sakhawi domin malamin su sakhawi ne ya taso ya maraya kwarai da gaske an haife shi kata 753 baban sa ya rasu uwarsa ta taso taho taho da shi daga garin su ta zo ƙasa alƙahira ta yi aure aure bai yi daɗi ba ta ƙara fita ta koma garin sai ta sa shi a gidan marayu gidan marayu da kake da kaji da dukkan ma'anarsa a wancan zamanin akwai mutanen kirki masu wadata sarakuna ko 'yan siyasa ko dai attajirai ko 'yan kasuwa sai mutum ya ware kuɗi sai ya gina gida sai ya ɗauki marayu ya zuba ya ɗauko malami ya ɗauko masu shara da wanke-wanke masu abinci dukkan abin da suke bukata na tanaji sai a zuba su a ciki wani ya da marayu ɗari wani hamsin wani ɗari biyar kowa gwargwadon arzikinsa kuma da mutane sun gane wannan hanya ce ta samun arziki fiye da kasuwanci da ka sani kasuwanci ne mai riba kwarai da gaske kasuwancin wato kula da marayu domin duk gidan da maraya yake alkawarin Allah ne falala ta suka gidan bayan lada da alkhairi sannan Allah zai yauka ga arzikin to wanda muke ta gogoriyo mu tara arziki ga hanya tara arziki da masu kuɗin mu za su gane sai ka samu fili ka gina ka sai ɗakuna ka yi makaranta a ciki ta firamare da nursery da secondary ka ɗaibo marayu na dangi ne na waɗanda ba a san masu su ba ne duk maraya da aka rasa yadda za a yi da shi kuma a yi bisa tsari kar a yi oba abin nan ɗinsu wato stretching na facility a sa su su yawa a abin da za ka iya wani ma ya yi tun da gwamnati ta kasa yadda gwamnati ta kasa yin security kowa yake saka babu waya ya sa kare ya sa mai gadi ya sa kyamara gwamnati ta kasa kawo ruwa kowa yake bohol ya yi kaza ya yi kaza gwamnati ta kasa kawo wuta kowa ya sa janareta to haka tunda gwamnati ta kasa kula da marayu ya kamata mutane su dinga yin wannan a garin gombe ne na ga ahlus suna na garin gombe Allah ya saka musu da alkhairi suna da irin wannan mashru' din suna da irin wannan project din sun yi makarantar marayu gidan marayu very abin nan interesting na shiga har cikin gidan zaka ga ga marayu da cikin natsuwa da abin nan da gwargwadon hali na samun abin da ya kamata ga makarantarsu to anan ne ma gwamnati ta shigo UBE ta gina musu classes ga inda suke haddan alkur'ani ga wuraren wasanni sai mutum ya shekara takwas sannan za a yi discharging din shi daga makaranta kuma kafin nan ya iya karatu ya iya sana'a a wannan makaranta ta Gombe ta marayu na Gombe mun samu labarin akwai yaran da suka shiga university ma bayan sun gama wannan zama na shekara sha takwas sun yi o level sun ci waɗannan 'yan uwa suka sama musu admission zuwa university a nan gombe wasu kuma mata ne an musu aure to wannan yana kawo alkhairi a cikin jama'a sannan yana toshe kofi na barna sannan Allah zai yaukaka maka arzikinka ba dai mutane dukiya suke nema ba arziki to Allah zai maka arzikin na duniya da lahira akan wannan ya kamata masu kuɗin mu su kula da wannan gaskiya saboda Allah to wannan malami a irin wannan gidan marayu ta so haka al-Imam al-Ghazali Imam al-Ghazali da kake ji da ya daga cikin ɗaya daga cikin alamu duniya asalin shi dan gidan marayu ne don maraici ba wai ba wai abun kunya ne ko abun gori ba abu ne na kaddara da yake faruwa da mutane kuma yakan mai da su su zama stronger su zama ainihin wato suna da suna da sun samu training da gogewa akan fuskantar rayuwa da bala'o'inta ta irin waɗannan gidajen marayu haka ake yin su a zaunar da su a ciki a koya musu hada alkur'ani a koya musu sunna a koya musu tarbiyya a koya musu karatun boko a koya musu sana'a su ma su ji kamar su mutane ne wani a cikinsu suna da baiwar da 'ya'ya da ke da iyaye ba su da ita potentials ɗinsu amma an bar su marayu sai ka ga ana ta wulakanta su ba wanda ya damu da su Allah shi kyauta to wannan malami subtu bin al'azami haka ta so a gidan marayu ibn hajir ma ya karatu a gurinsa duk da karin ɗinsa ne an taɓa kama shi a wata fitina da aka yi ta timor link an taɓa kama shi da kan shi ke ba da labari timor link wani shaɗanin ɗan tawaye da ya ci ƙasa dimashku da yaƙi aka kama wannan malami aka tafi da shi daga baya allah ya taimake shi ya gudu ya dawo tarar babu iyalan shi gaba ɗaya sun halaka sai wata baiwar shi ƙwaya ɗaya narjis ita ma ta samu ta gudu daga hannun waɗannan azzalimai asalin sunansa ibrahim ibn muhammad ibn khalil a tarabulisul marshirka kenan ta ƙasar beirut ta lubnan mutumin ya zauna a ƙasar halab tarihinsa na a cikin shadaratun zahab fi akhbari man zahab na ibn al'imad da addurar da al-manhalus safi al-mustafa ba da wafi uwarsa abin sa yake ce mashi sibtu bin al'ajami saboda uwarsa kamar yadda sahawi ya ambata ya take ga wani malami mai suna umar ibn muhammad ibn al-mufiq ahmad ibn hashim ibn abi hamid abdullahi al'ajami al-halabi sa yake ce mashi sibtu wato jika na wajen ya mace kenan ibn al-ajami babban malami ne babu laifi bari mu ji abin da abin nan sakau yake fada a kansa wajen siffanta shi da yake cewa bayan da ya gama kawo labarin irin gwagwarmayar da ya yi da neman ilimin da ya yi cewa ya karanta sahih bukhari kawai a gun malamai sama da ashirin ya karanta qur'ani da riwaya ta din shiga baki daya ya koyi kaza ya koyi kaza ya shiga garuruwa ya gamu da malamai sai sakau yake cewa wa kana imaman allamatan hafidan khayyiran dayyinan wari'an mutawadi'an yace limami ne ƙwararren malami masanin hadisi zababben mutum mai addini mai taka tsantsan mutawadi'an mai ainihin kankan da kai wafiral aqali wanda yake da cikakken hankali hasan al-akhlaqi mai kyawawan ɗabi'u mutakhallikan bi jamilis sifati wanda yake da halaye na kirki jamil al-ishra wanda yake da dadin zama da mutane muhibban lil hadith malami ne mai san hadisi wa ahlihi mai san malaman hadisi kasiran nashi yana da yawan rangwame wal mahabba da nuna kauna li ashabihi ga dalibansa sakinan mutum ne wanda yake natsatsi munajjiman anin nasi wanda yake guje ma cakuɗe ɗaya ne ya mara kyau da mutane muta'affifan an taraddud liban duniya ya kame kanshi daga kai kawo a kofar yan duniya wato yan siyasa ko masu kuɗi ko masu wadata ba ruwan shi da su qani'an bil yasir ya haƙura da kaɗan farihan takallufa ya yi watsi da duk wani abu na ɗaukar wa kai shagali ko rayuwar duniya ko dole sai na yi kaza ko sai na yi kaza sahawi ya ce ra'asan fil ibadati wa zuhudi malam sibt ibn al-ajami inji sahawi ya ce jarumi ne wajen bauta Allah da gudun duniya wal wara'i da taka tsantsan mudima siyami yana da yawaita azumi ko shi cikin azumi yake wal qiyami da sallar dare salan fi tahaddusi yana da saukin zance ba yi da musu ko jayayya ko surutu kasir al-insafi yana da yawan adalci a cikin maganganunsa wal bishri da sakin fuska liman ya qasiduhu ga duk wanda ya zo gare shi lil akhadi anhu in ka zo gun shi dalibi sai kaga yana maka murmushi yana sakin jiki da kai yana kaza halaye da irin na na sahabbai da tabi'ai yace khususan al-ghuraba musamman dalibai baki masu zuwa daga garuwa daban-daban zaka ga yana jin sa a jika yana sakin jiki da su ya mai da su kama abokansa muwaziban ala al-ishtigali walinshirali wal'ashirali ya tara kanshi akan neman ilimi da shigaltuwa da ilimi wal'ikbali alal qira'ati bi nafsi da kuma karantarwa da kanshi yake jan baki yana fassarawa hafizan likitabillahi ta'ala mahaddacin alqur'ani ne kafirar tilawati mai yawan muraja'a da karanta alqur'ani lahu saburan alal isma' yana da haƙuri wajen saurarar da mutane karatu wajen ba da karatu ji wannan magana ya ce rubbama asma al-yawmal kamila min ghairi malalin wala bajrin wani lokaci yakan zauna tsawon wuni tun safa haddare yana koyawa mutane karatu ba tare da ya gaji ko ya nuna gazawarsa ba a urida alaihi qada'u shafi'iyya bi baladihi famtana an nemi da ya rike alƙalin kotun shafi'iyya a garin su yaki wa asarra ala limtina'i ya dage ya ki karba fasara ba'da كل واحد من قاضيها الشافعي والحنفي من تلامذته الملازمين لمحله والمنتمين لناهيته daga baya duka alƙalama da suke alƙalanci a kotun hanafiya da kotun shafi'iya duk ɗaliban shi ne waɗanda suke zama da shi amma shi yaki wattafaka annahu fi ba'd al-awqati husirat halab fara'a ba'd ahliha fil manami as-siraj al-bulqini ya ci gaba da labarin ainihin wato abin nan waɗannan su ne siffofin shi da al'imamu sakhawi ya faɗa Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta Allah ya mai rahama da su da sauran malamai na sunna insha Allah yau da rasuwarsa shekara 600 daidai kenan domin ya rasu shekara 800 ne da shekara 41 Allah ya gafarta masa malam ya ci gaba da cewa a bafal muallifu shi sibt bin al-azmi ya ƙara fi hadha al-kitabi an al-tafi nashin hayatus sul ila riwatil kutub sita bayan masu riwayar littafai shida ya ƙara man allaka lahu al-bukhari fi sahih ya ƙara waɗanda suke bukhari ya musu yayi ta'aliqin hadisan su wa man huwa fi muqaddimati sahih muslim da kuma waɗanda suke da hadisai a cikin muqaddiman muslim wa huwa wa man huwa fi kitabi amali al-yawmi wal laylati lin-nasa'i haka nan ya ƙara waɗanda wato suke da hadisai a cikin littafin amalul yawmi wa layla na al-imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i wa rattaba at-tarajim ala huruf al-mu'jam mubtadi'an bil asma'i thumma al-quna ya sake jeranta sunayen a bisa tsarin jeran biyar wato alif ba ya fara da sunaye sannan al-kunya thumma al-ansab thumma al-alqab thumma al-mubhamat sannan ya kawo nasaba laqabba da kuma mubhamai ثم أسماء أسماء النساء سنة سنة ماتا ثم كن النساء سنة الكنيوين ماتا ثم من لم يسمى منهن سنة ودن دباء أمبت سنة سبا فلانا وكو زوجة فلان ثم من نسب إلى أبيها سيكم ود أكا دنجن من نسب إلى أبيها آه ثم آه صاحبات الألقاب سنة ماتا ما سلقوا ثم المجهولات ودن دباء سنة ورمض لمن أخرج الرواتا آه min ashabil kutub sita bi rumuz al muta'arafi alaiha sannan kuma ya sa ramzi wato abin nan kodin na duk wani wanda ya ambace shi saka kod da aka sani na kha'un mimun dalun da sauransu wa zakara shuyukha wa talamida bi ikhtisari ya ambaci malamai da ɗaliban mutumin a takeice wa sanata alwafati bil adadi da kuma shekaran rasuwa da da da sigas kenan wa qad istafada min ta'aqibati mughultai alal mizzi ya ci moriyar waɗancan gyare-gyare da mughultai ya yi ma mizzi malamin su kenan rubama na kasha wa rubama na kasha mughultai fiya wani lokaci kuma yakan yi mu na kasha ya tattauna yana da nashi wujiha din akan abin da mughultai ya faɗa wa khasasar alkitaba fil jarh wa ta'dil ya takaita littafin akan kai bayani akan abin da zai sa a karba ko a ture riwaya walam yutil bi dhikril manaqibi bi yawaita ambatan siffofi da darajojin masu riwayan ba alkitabu akbaru min samaniyati alfi rawin ya ambaci masu riwaya fiye da mutum dubu takwas a cikin littafin ɗabi'a bi tahqiqi doktor abdul qayyum abdul rabbin nabi fi jami'ati umm al-qura bi makkah al-mukarrama ama 2000 lil milad a shekara ta 2000 daidai daidai da 1421 hijriya aka buga wannan littafi a kasar makka jami'ar ummul qura sai kuma as-salisu ashara tahzibul kamal na abin nan kenan da taqiyuddin abi bakr ahmad ibn muhammad ibn umar al-asadi al-ma'ruf ibn qadi shuhba wanda ya rasu shekara 851 kamar shekara 500 kenan da 90 a yau wannan malami ibn qadi shuhba mutum biyu ne abubakar ibn qadi shuhba mutum biyu ne akwai akwai baban wanda ya rasu shekara ta 790 kenan shine Ahmad ibn Muhammad ibn Qadishuba sai kuma shi wannan Abubakar ibn Ahmad ibn Muhammad shine mai littafin tarihi da tabaqatu Shafi'iyya to shi ake magana anan shi wancan Abul Abbas kenan baban shine Ahmad ibn Muhammad Abul Abbas da suka ta 790 da kuma ɗansa ya rasu shekara ta 851 shi ake magana wannan ya cikin littafin kashfu zunun na abin nan na haji ainihin wato khalifa to ina ganin bari mu aje wannan iyanan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai matashin da yace tahzibu tahdhib na ibn hajarin kenan insha Allah wallahu a'lam sai mu koma littafin al-ibar fi khabari man abar na al-imam al-hafiz Shamsuddin az-Zahabi a cikin shafi na 371 a inda Zahabi yake cewa sanata 59 wa 200 wato bayani akan abubuwan da suka faru a tarihin musulunci a shekara ta 259 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kana tagiyatu zinj kad nazala batiha wa shaqqa hawlahu al-anhar wa tahassana fahajama alaihi al-muwaffiq faqatala min ashabihi khalqan wa haraka akhwahu wastanqadha min an-nisas min an-nis min an-nisas خلقا كثيرا فسار الخبيث إلى الأهواز ووضع السيف في الأمة فقتل خمسين ألفا وسبى مثلهم فصار لحربه موسى بن بغى فحاربه بدعة عشر شهرا وقتل خلق من الفريقين a wannan shekara dama shi wancan shugaban 'yan tawaye dinnan na azinj ya riga ya je tsibirin ake cima albatiha ya yi sansani albatiha din yanzu ana cewa wasu filaye ne ko kasashe da ke cikin kasar iraki asalin tarihin wurin wasu wurare ne waɗanda ruwa ya zo ya cinye tun zamanin wato romawa ke da mulkin wurin to daidai lokacin kuma musulunci ya fara kawo farmakinsa na yaƙi a zamanin sai na umar sai ba a samu halin gyara wuraren ba sai suka zama tsibirai ne irin abin da ake ce mota site garuruwa ko anguwanni amma kuma tsakankanin ruwa waɗanda wasu ma sai da kwale-kwale ake zuwa to irin wannan wuraren ne da haka sun zama lunguna sai ya ji sai ya mallake wurin ya gina ɗakuna ko kuma ya yi wato abin da ake ce musu tantuna a wajen irin bata haka wa shakka haulahul anhara ya je ya ja kogi wata hassana ya katange kan shi faha jama alaihi muwaffiq muwaffiq ya kai masa farmaki faqatala min ashabihi halkan ya kashe da dama daga cikin mutanen wurin cikin mabiya shi wannan batacce wa haraka akhwakahu aka kokkona waɗannan batas batas din wato dakuna na langa-langa ko na ciyawa wasan kaza min nisa'i halkan kafira aka kuma aka ceto waɗanda ya kama da yawa bararrun bayi musamman mata aka ceto su aka dawo da sirrin da kaga ana yi da a yankin Borno a yanzu a ce an fasa sansani wuri kaza an ceci wasu waɗanda 'yan tawaye ko 'yan boko haram suka kame su wa ba as-sayfa fil umma to shikenan fasara al-khabith ila al-ahwaz wannan shedanin mutumi sai ya tafi zuwa ahwaz wa ba as-sayfa fil umma yaje dusa kashe mutane yayi ta kisa faqatala 50000 ya kashe kaman mutum 50 wasa ba mislahum ya kame kuma wasu kwatankwacin wannan adadin fasara li harbihi musa ibn bugha musa ibn bugha shi ya tafi dan ya kasa fa harabahu bid'ata ashara shahran ya suka yi wajen watanni goma sha kaɗan suna faɗa wa kutila halkun minal fariƙai a wannan yanayi aka kashe mutane da dama daga ɓangarorin guda biyu daga ɓangaren musulmai da kuma ɓangaren waɗannan yan tawaye ko ina shida aka kashe mutane da yawa a wannan ainihin wato faɗa Allah shi kyauta shi za ci gaba da cewa wa fiha a wannan shekara ne dai kuma nazalatin rumu la'anahumullahu ala malatiya فخرج أحمد القابوس في أهلها فالتقى الروم فقتل مقدمهم الأقري تشي فانهزموا ونصر الله المسلمين rumawa suka kawo farmaki zuwa ga wani gari daga cikin garuruwan musulmai wanda yanzu yana ƙasar turkiya ne ana ce mashi malatiya malatiya har yanzu sunan garin kenan a ƙasar turkiya ana rubuta shi m-a-l-a-t-y-a suka kawo hari wannan gari wanda daga baya sun sake kawo mashi hari a gaba za mu zo mu je a shekara ta ɗari uku da sha hudu bayan hijira sun zo sun yi kisa na zalunci da barna ba ya kankanwa ba a wannan garin kusan kace sun tada garin ne ma a wannan karan tun a wannan lokacin suka fara shinshinar domin gari ne da yake kan iyaka da daular wadda daular ta su yanzu in za ka kalli yadda kalanda take shine kasashen da ake ce ma wato tarayyar rasha su ne asalin inda daular rumawa take ta gabas kenan ko kuma daular rumawa ta yamma wadda take a kasar italiya daga wannan daular rumawa ta gabashin turai daga nan ne duk ake bala'o'i da rigingimun da ake yi tare da ainihin musulmai sai suka zo suka kawo farmaki tafi ahmad ibn ahmad al-qabus shine jagoran musulmai a wannan yanki kwamandan su ya fito ya kalubalance su kuma Allah ya bashi nasara suka kashe kwamandan wannan rinjaya ta kafirai da haka waɗannan arna suka juya da baya Allah ya ba musulmai nasara wa fi hastafhala amru yaqub bin al-layth as-saffar wa dawakha al-mamalika wastawla ala iqlimin a dai wannan lokacin ne kuma aka samu wato yaduwa al'amarin wani sabon dan tawaye shi ma shine yaqubu bin lays as-sijistani as-saffar zamu zo mu ji tarjumar sa a gaba idan an ji shekarar rasuwarsa wadda dan gaba ne kadan haka zai yi kamar shekara a shekara ta 200 da da 65 sanda za a kashe shi zamu ji tarjumar sa akai wani takaddari ne shi ma wanda yazo ya kawo barna a wannan lokacin ya fara samun karfi shi saka ji ya ce istafhala amru yaqub bin layf as-saffar wadda wakal mamalika ya dinga rugurguza garuruwa wastaula ala iklimin khurasana ya mallake kasar khurasan wa asara muhammad ibn tahir amir khurasan ya kama muhammad ibn tahir sakin khurasana da shi da wajen mutum 60 cikin mutanen gidan shi ƴaƴan shi da matan shi da sarakan shi da bayin shi wajen 60 da aka kama su وفيها توفي أحمد بن إسماعيل أبو حذافة السهمي المدني صاحب مالك ببغداد في وهو في عشر المئة ضعفه الدار قطني وغيره وهو آخر من حدث عن مالك أولا شكرا دي الله يرسوا ومالا أحمد ابن إسماعيل أبو حذافة السهمي wanda yana da riwaya a cikin littafin sunanta ibnu maja ya rusu ne a ranar idin karamar sallah ta wannan shekara al-madini mutumin garin madina sahibu malikin wanda yake ɗaliban imam malik ne bi bagdad ya rasu a garin bagdad na ƙasar iraki wa huwa fi ushur al-mi'a yana cikin goma ta ɗari wato ya shiga shekara ta casa'in da wani abu kenan fa afahu darqutni imam darqutni ya rawanta wannan malami inda yake cewa kana mughaffalan malami ne wanda yake mughaffal wato wanda bai san abin da yake ba ilimi la yuhtajju bihi inji al-imam darqutni kamar yanda al-hafiz al-khatib al-baghdadi ya ambata daga al-imam abu al-hasan ad-darqutni rahmatullahi ala al-jami' wannan malami zahabi ya ce huwa akhiru man haddasa an malik shine karshen ɗaliban maliku da suka rayu ya rayu bayan maliku shekara 80 kenan shekara 80 kenan ya rayu bayan imam malik kuma ya shine karshen wanda ya riwaya daga malik ba maliku ba kadai ba akwai wasu malamai da dama waɗanda aka lissafa kamar yadda zaka ga zahabi ya kawo cikin tarjama shi wannan abu huzafa a cikin siyaru a'lamin nubala cewa banda imam malik haka kuma akwai abdurrahman ibnu abi zinad akwai muslim ibn khalid zanji akwai abdulaziz ne darawardi da wasu waɗannan dukkaninsu shine akhiru marrawa anhum shine ƙarshen mai riwaya daga gare su malam yace mutum ne mai rauni ba a karɓar riwayarsa dama ibn maja ne kaɗai fitar da hadisinsa وفيها الإمام إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الزوزاني الحافظ صاحب التساني في سمع الحسين بن علي الجعفي وشباب وطبقتهما وكان من كبار العلماء نزل دمشق وجرها وعدل سيكما الإمام إبراهيم ابن يعقوب أبو إساق الجوزجاني الإمام الجوزجاني دي مالا من جره والتعريل واندا ينادى حديثي أشكل تفيق داؤكو سني أبو داود دا ترمذي دا الإمام النسائي سمتد حديثا ما دا يكسونيش كان إبراهيم دان يعقوب أبو إساق الجوزجاني الحافظ صاحب التفاني في ميربوش ربوشي سمع الحسين بن علي الجعفي ya ji hadisi daga Hussein dan Ali al-Ju'fi wa Shabbaba wa tabaqatuhuma wa kana min kibari ulama yana daga cikin manyan malamai yana da dalibai manya su ibn Khuzaima su Abu Zur'a su ibn Jarir al-Tabari su Abu Bishr al-Dulabi duka daliban sa ne yayi riwaya daga Imam Ahmad ibn Hanbal sannan ya koma kasar su ta kasar Dimashq ya zauna ana tuhumar sa da nasab wato da kafa gaba ga ahlul bait yana da maganganu da suke nuna nasibi ne Allah ya gafarta mishi ya mutu a cikin watan zulka'ada abin mamaki al'imamu zahabi bai masa tarjama a cikin siyaru a alamin nubala ba suna da gaske abin da zahabi bai masa tarjama ba amma ya masa tarjama gajeriya kwarai a cikin littafin taskatul huffadi da kuma cikin tarihul islam a cikin juz'insa na goma sha tara wallahu alam malam yace nazala dimashqa wa jarraha ya wa addala ya zo na kasar dimashqa ana mashi lakabi da khatibu dimashq domin limamin juma'a ne a can yana huduba ana sauraron sa malamai suna girmama shi da sauran al'umma sannan ya yi tajrihi da ta'adil ya jarraha malamai ya addala wasu وفيها حجاج ابن يوسف بن الشاعر الثقفي الحافظ أحد الأثبات سمع عبد الرزاق وطبقته حكمة حجاج ابن يوسف ابن الحجاج الشاعر الثقفي أبو محمد البغدادي wannan wani babban malami ne shi babban malamin imamu muslim ya da hadisai da yawa a cikin ga haddasana hajjaj ibn yusuf a cikin sayin muslim sai kuma abu dawuda malaman shi daga ciki akwai abdurrazzaq as-sanani da wasu sunan shi hajjaj bin yusuf bin hajjaj as-saqafi shi sa al-imamu an-nawawi yake cewa da shi da hajjaj ibn yusuf az-zalimin sarkin nan mai zubar da jini sun dace ta wasu wurare sun saba ta wasu wurare sun dace ta jin sunansu da sunan mahaifinsu sun saba ta sunan kaka sai yake cewa wafaka hajjaj ibn yusuf bin al-hakam shi wancan azalumi kenan fismihi wasmi abihi wa nasabihi wa khalafahu fismi al-jaddi wa fi asrihi wa adalatihi wa husni tariqihi ko tariqati yace sun dace a suna da sunan baba da nasaba hajjaj shi ma wancan hajjaj ibn yusuf shi ma wannan ibn yusuf asakafi shi ma asakafi amma wajen kakafa hajjaju mugun sarki hajjaj ibn yusuf ibn al-hakam hajjaju wannan malamin hadisi hajjaj ibn yusuf ibn hajjaj wajen halaye fa hajjaju wancan an sani mugu mai zubar da jini ba sauki ba sassauci Allah ubangiji shi kyauta shi kuma wannan malami ne zamanin su ba ɗaya ba adadin malami malamin adanna shi sa maimakon ake dan shi sa ake danganta shi ga kakansa maimakon ga baban saboda guje ma wannan sunan sai ana cewa hajjaj ibn sha'ir domin an ce hajjaj ibn yusuf kafin a fara tunanin hajjaj dan yusuf malami sai an fara tunanin hajjaj dan yusuf mugu mai kisa ina fata malamai sukan guje wasu abubuwa irin waɗannan saboda tafa'uri da abu mai kyau da haka zaka ji misal na cewa ne hajjaj ibn sha'ir babansa yana tare ne da wani mawaki abu nuwas wanda sararren mawaki da aka ake ce mashi hajjaj ibn sha'ir Allah shi kyauta wafiha muhammad ibn yahya al-isra'ini al-hafiz muhaddis asfarayin fi dhil hijja سمع سعيد بن عمر الضبعي وطبقته وبه تخرج الحافظ أبو عوانة أبو عوانة sai kuma muhammad ibn ya al-isfirayini al-hafiz malamin kasar isfirayin wanda aka ce shi ne ya kharraja malam al-hafiz abu awana mai mustakar kenan wa fi al-hafiz abu al-hasani mahmud ibn sumai ad-dimashqi sahibu tabaqat shi kuma wannan malamin ne suna bin mahmud ibn sumai ad-dimashqi wanda ke tafan da ahadul ahadus fiqati daya daga cikin amintattun mazaje سمع إسماعيل بن أبي أويس وطبقته وطبقته يجي كاراتو دغ إسماعيل ابن أبي أويس تكما طبق السا قال أبو حاتم ما رأيت بدمشق أكيس منه بنغوان أكسد دمشق دا يكيش زما كيس واتو غربو جارمي با سيما جي لسافن أيني واتو من تاريخي النهوي وأخبار مشاهير النهات نبذة من تاريخ النهوي wa akhbari mashahirin nuhat a inda yake cewa shafi na 31 yace ana magana akan nahawu a ƙasar Najeriya ilimin nahawun arabiya a gida Najeriya yace walamma ja'at thaqafa al-gharbiyya bima tahmiluhu min al-anzima at-tarbawiyya wa thaqafiyya al-jadida yayin da ilimin boko yazo karatun boko yazo tare da abinda karatun boko ke dauke da shi na tsare-tsare sababbin tsare-tsare na karantarwa da sababbin ilmomi waɗanda ba su aka sani ba da watamma insha'u madarisa fi shattal mudun sannan aka kuma buɗe makarantu a garuruwa daban-daban li'agradin saboda manufofi waɗanda manufofin takhtimu masalihal musta'amirina da manufofin suna suna suna suna abin nan ne suna promoting interest ne na sutura mulkin mallaka tahaffaza al'aba'u sai iyaye suka yi taka tsantsan suka janye jikinsu suka ki sallama wa fishima da nigeria musamman arewacin nigeria iyaye sun ja da baya wa rarribu an tasjili asma'i abna'ihim fiha suka tsoraci su yi ma 'ya'yansu rijista a waɗannan makarantu li khawfihim alaihim saboda tsoron abin da zai kai kawo za a sai ana ta sa a cikin kiristanci ne a lokacin wa shakkihim fi nawayal musta'mirina kuma saboda suna da shakka akan manufar da aka kawo ilimin boko da tsarin da aka yi mishi a lokacin to akwai lauke cikin nadi wa siyasatihim da tsarin politics da ke ciki ثم أدخل مادتي الدين واللغة العربية في مناهج المدارس الحديثة إرداء للآباء وتلبية لرغباتهم sannan daga baya kuma sai su masu makarantun bokon turawan da 'yan baran da suka ga dacewar to a sanya darasin larabci da musulunci a cikin syllabus a cikin tsarin karantarwar makarantun boko an yi haka ne don a ja hankalin iyaye su yadda su gane cewa eh to ai akwai ma addini a ciki bari dai mu haƙura mu sa 'ya'yanmu to abin da ya sa aka kawo boko aka kawo arabiya da islamic studies kenan a lokacin wa natijatan lidhalika tarra turra ila insha'i madaris shari'a fi sokoto sakamakon kuma aka tarsa su zuwa ga kirkiran sababbin makarantu na arabiya zalla a garin sokoto wa kano wa gombe su ne su sas gombe kenan abin nan atc gombe kenan da sas kano da atc a sokoto wa gairi ha da wasu garuruwa da tarbiyyatul muallimin wal muwaddifin fil makim shari'a domin kuma ai horar da malaman da su kantar da islamic studies din can alkantun boko da kuma ma'aikata a kotunan shari'a wanda su dinga aiki da mufti da alkali da makamantansu wa haka za da halatta lugar arabiya fi majalar talimin hadisi saddan lil haja wa talbiyatar talabatul muwaɗinin da haka aka shigar da harshen larabci cikin tsarin karatun zamani domin a biya wata bukata da aka ga ana so a biya da kuma amsa kururuwa da talabat wato da bukatun iyaye da 'yan ƙasa wa kanat madatun nahawul arabi madatan asasiya kuma a cikin waɗannan tsarin na karatukan larabci da musulunci to nahau yana daga cikin muhimman darussa wanda suke basic ana yin sa yatimmu tadrisuha ana karantar da wannan madda an tariq istikhdamil kutubil muqarrara akwai littafai da ake amfani da su na musamman wajen yin darasin min har risalan nahawiyya wa silsila silsilatun nahw alwadih da risalatun nahawiyya da kuma jeren littafan nahw alwadi na daya na biyu na uku da kuma na daya na biyu na uku na sanawiyya babba wa ghairiha wa ghairuha da wasu min alkutubil madrasiyya daga cikin littafai wanda suke na syllabus ولما تم إنشاء أقسام الدراسات العربية والثقافة الإسلامية في غير قليل من جامعات نيجيريا to yayin da kuma aka dinga buɗe departments na karantar da larabci da addinin musulunci a da dama daga cikin jami'o'i musamman a arewacin najeriya da ma kudanci southwest ƙasar yarbawa ibtida'an bi jami'ati ibadan wanda farko an fara buɗewa ne a jami'ar ibadan kuma kulliyatu abdullahi bayero bi madinati kano da kuma abdullahi bayero college wanda da ita ce bangaren karantar da humanities na jami'ar amadu bello ta zaria a garin kano wannan bangare yake daga baya shine ya samu yanci yanzu ake ce ma jami'ar biyu ke wa jami'atu da kuma jami'ar wato jami'atu lagos wa jami'atu usman dan fodio da sokoto wa jami'atu maiduguri wa jami'atu jos wa jami'atu ilori duk waɗannan jami'o'i ne na federal gamman waɗanda duk a cikinsu an buɗe sassa na karantar da larabci da addinin musulunci ko dai a haɗe tare ko kuma wasu a wurare daban-daban larabci daban musulunci daban ko kuma a haɗa su a wuri guda wa gairi hamilin jami'atu da hukumiya wal khassa wa sayil ma'ahajir uliya da kuma dai sauran jami'o'i na gwamnati da wanda suke ma private universities da kuma sauran manyan cibiyoyin ilimi polytechnics da fces da legal college of legal studies da makamantansu su ne alma'adil uliya tertiary institutions duk aka bubbuɗe ɓangarori na ainihin wato karantar da larabci da addinin musulunci to a wannan yanayin haziyan na haula arabi da inaya khasa min qibal al-asati za wal bahisin haifu qama ghayru qalilin minhum bi tadris ulumihi wal bahthi fi fununihi wa nashr al-maqalati fi qadayahu وتأليف الكتب والمذكرات لتسهيل تناولها على الطلاب والدارسين sai aka samu da dama daga cikin masu bincike da malamai masana suka ba larabci nahau muhimmanci suka dinga karantar da shi kuma suka dinga yin rubuce-rubuce na littattafai da makaloli da gabatar da bincike a kansa da wallafa muzakirori hand-out don su sauƙaƙa wa ɗalibai karantawa da da bincike a kansu al'amur da bi a da alin nahu al'arabi bi fadlin wantashar wanda haka yasa nahu ya samu falala ya yadu wa sa'ada ala tarkiyatil maharar lugawiyya fil kitabati wa takhatub sannan aka samu kuma wato daukakan wato matakin gogewa a harshe linguistic skills saboda an rubutu ya gyaru magana ta gyaru bincike ya gyaru saboda an samu karantuwar kurakurai na nahawu din wai zalika min ashqal ilmiya wa fil jumla yace a takeice dai yumkin alqawl bi anna ad-dirasa an-nahwiyya fi Nigeria zallat suratan listihlak al-madda an-nahwiyya من بطون كتب التراث والمؤلفات المستوردة من مصر والسودان والشام وغيرها من البلاد العربية دون أن يتم تطويرها يتذائي تسوى يمكن القول بأن الدراسة النحوية في نيجيريا تسوى بنتكيكو كرنتد نحو نيجيريا ظلت صورة لاستهلاك المادة النحوية أبن رأي تاكوي شيني ونهوتوني نا consumption نا karantawa da fahimtar maddatin nahawiya min butuni kutubi turas daga cikin littafai na na ainihin wato heritage na larabci wato littafan nahawun da tun daga kan kitab na sibawaihi da littafan su abu hayyan su ibn hisham su ibn malik su suyuti da makamantansu wal mu'allafatil mustawrada min misra was sudan was sham da kuma littattafai waɗanda ake shigo da su imported daga ƙasashen misra da ƙasashen sudan da ƙasashen sham wa gairi hamilar bilad al-arabiyya da sauran ƙasashen larabawa duna an ya timma tatwiruha ba tare da an yi wani aiki na a developing ko a ciyar da ilimin gaba na musamman ba au muhawala ko kuma wani kokari na ta'sis ma yumkinu an yusamma madrasa nahwiya mahalliya kokarin wai a samar da wata wani mazhabi na nahau wani local wani domestic bin nan school of thought na nahau ba ai wannan ba wa hadha amrun tabi'i wani abu ne wanda yake da mu haka ya kamata ai tsammani saboda mene wa zalika li anna al-lughata al-arabiyya ma'a ma tatamatta'u bihi min al-ihtimam bayna an-najiriyyin li makaniha min al-islam lam tazal lughatan lam tazal lughatan akademiyya wa turafiyya fa hasab wannan yana faruwa ne saboda harshen larabci a Najeriya duk da kasancewarsa yadda kasancewarsa cewa watin ya zama harshe ne wanda a najeriya yana da ci gaba yana da muhimmanci a gun musulmin najeriya musamman saboda matsayin shi game da addinin musulunci amma dai hayin da harshen larabci a najeriya bai gushe matsayin harshe wanda yake academic and heritage wato ana amfani da shi ne kawai a makarantu a wajen koyo da koyarwa kamar da ake kanta ilimin ilimi daga cikin ilmomi sociology economics philosophy literature engineering wane ne fanni ne kawai na ilimi da kuma turas wato wani kayan gado ne kawai na addini har yanzu ba ta zama domin asalin asalin abin da ke sa harshe ya samu yaduwa ta gaske shine in ya zama ana communication da shi ana magana da shi a yau da kullum a rayuwa ta yau da kullum a kasuwa da asibiti da makaranta da ofis da kan titi da wurin mai shayi da wurin jana'iza da wurin gaisuwan makoki da ko'ina yadda misali muke magana da hausa a nan ƙasa hausa ko da yarbanci a ƙasar yarbawa ko da nufanci a ƙasar nufawa ko da barbarci a ƙasar borno ko da fullanci a ƙasar fulani kaga da kuma turanci yadda ya yaɗu misali a cikin mutanen mu ingilishi yadda ake magana da shi a ko'ina to wannan shi zai ba harshe dama ya samu gindin zama kaga da ana da nigerian english yana da a hankali a hankali duk da ba a recognizing din shi internationally ba har yanzu amma yana samun istiklaliya bayan lokaci kuma dole zai zama a recognizing din shi saboda amma shi larabci har yanzu iyakacin mu da shi kawai a cikin aji sai kuma a cikin marasim diniya a hudu ba a sallah a sauransu za ka har yanzu bai zama yaran da idan ka gamu da mutum za ka fara magana da shi in ka je shago za ka yi magana da shi in ka je kasuwa in ka zo gun mai teburin shayi za ka ba da oda idan ka zo hawa express ko ka zo soka daga tasi ko za ka shiga mota ko za ka cika form ko za ka cika check a banki duk har yanzu bai riga ya kai ga waɗannan matakan ba da haka har yanzu luga ce take akademiya ba lugatu takhatub ba to lugar take kuma akademiya za ta samu kunci ta samun wato abin nan afaq fields waɗanda za ta ba harshen dama ya sakata ya wala suna da karanci kwarai da gaske a wannan yanayi Allah ya sa mu dace ina ganin bari mu saurara a nan saboda kwarai lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba to zuwa nan mun gama da tarihin na ɗin kenan abin da ya rage a bangare na biyu littafin shine wato tarajimu mashahiri akhbaru mashahirin nuhat an gama da tarihun nahawi an gangaro tun daga jahiliya har zuwa zamanin musulunci yanzu har an zo na Najeriya an gama idan Allah ya ce mu darasi na gaba wanda zamu karanta wannan abin nan zamu koma kan magana ne akan mashahiru an-nuhat na faɗa wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah